بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daren juma'a daren sha bakwai ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 20 ga watan jun shekarar miladiya ta 2019 wannan shine karatu na shida insha Allah daga cikin jerin darussan littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جاقافة تامسا إذن رأي تناوى أتنبايا كافن أزمي أتكي وطن شوال من تفي هوتو ونن كراتو wanda sai cikin wannan dare ne Allah Ubangiji subhanahu wataala watan sha'ban ko watan sha'ban ma'ana kafin azumi ke sai yanzu ne Allah subhanahu wataala ya ba mu damar dawowa mako biyu bayan sallah karama Allah ubangi subhanahu wataala ya sa mu dace da fatan kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa a cikin ayyukan da muka yi cikin watan ramadana Allah ya sa mu cikin waɗanda ya gafarta musu Allah ya rangwanta mana Allah ubangi ya sa mu samu falahi a duniya da lahira Allah ubangi ya sa mu dace a wancan lokacin muna ci gaba da dudduba wato mukaddima ko kuma shimfiɗa da muke wannan littafi wanda mun tattauna akan gaɓoɓi mabambanta a cikin wannan shimfiɗa a cikin kasusuwa har guda biyar abin da ya rage mana kusan abu ɗaya ne ko kuma guda biyu abu mafi muhimmanci shine takaitaccen tarihin shi ibn taymiya rahimahullah duk da yake kamar da na ambata a wancan lokaci ya kamata a ce ibn timiya ya wadatu daga duk wani tarihi da za a yi masa a tsakankanin ɗalibai ibn timiya malami ne mashahuri da ya kamata a ce duk wani ɗalibi na ilimi inda ya amsa sunan shi ɗalibi baya bukatar sai an mishi kuma tarihinsa amma lil asafi shari abin bakin ciki galibin mu bamu amsa wannan sunan ba sannan kuma koda waɗanda suka amsa din ne babu laifi idan an sake rairayo wasu abubuwa daga cikin bayanai akan tarihinsa tare da cewa rayuwar tana cike da gwagwarmaya tana cike da abubuwan da ya kamata a ɗauki darussa daga gare su wanda idan an ce za a buɗa ta a yi karatu a kanta ita kanta ta zama wani karatu ne mai zaman kanshi na yi iyayi na in ga cewa ta yaya za a taƙaita tarihin ibn jami'a amma na ga taƙaitawa tana da matuƙar wahala tana da matuƙar wahala gaskiya saboda Allah amma duk da haka zan yi iyayi na ya Allah kasar ɗaya ko biyu muga cewa me za mu dan samu game da bayani akan tarihinsa akwai manazarta da yawa tushen bayani da yawa waɗanda za ka iya ɗauko tarihin ibn taimiyya daga gare su waɗanda za mu ishara zuwa ga wasu ina so insha Allah zan dogara ne da littafi ɗaya wanda kuma sai ishara zuwa ga sauran dan ganin cewa a takaice kamar ya rairaye a gani na wannan malamin ya rairaye shine ibnu rajab al-hanbali a littafin azzailu ala tabaqatul hanabila yayi tarihi ibn taymiya a cikin shafi 38 da katar wanda wannan rerewa ne bil muqarana ila sauran tarajim duk da yake akun zaka samu sun gaza haka kwarai da gaske amma waɗannan kuma ba za su cika burin da yake nema ba al-imam ibn rajab bin al-hanbali rahmatullahi alayhi wanda asalin sunan shi abdurrahman ibn ahmad zainuddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn al-Hasan ana mushi a laƙabi da ko kuma nasaba da al-Hanbali babban malami ne daga cikin waɗanda ibn Qayyim al-Jawziyya ne yayi su kamar kace ibn Taymiya kakan shi ne a karatu kenan an haifi ibn Rajab a shekarar hijira ta 736 ya rasu a shekara ta 795 yara yake nan kamar shekaru 59 a duniya Allah ubangiji ya gafarta masa da rasuwar sai kamar shekara 645 ya da littafai mabambanta masu matuƙar muhimmanci a cikin ilmomin musulunci akwai fathul bari sharhin sahih bukhari kafin na ibnu hajar wannan ibnu hajar ma yana kufowa daga cikin sa akwai babban littafin sa sananne a cikin ga kowa shine jami'ul ulumi wal hikam wanda sharhi ne na 40 haditha ta nawawi akwai littafin fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf akwai littafin tadhibu ahwalil quburi awal kuburi na na na al-qurtubi kenan akwai littafin kashful gurba an hali ahalil kashful kurba ko an hali ahalil gurba akwai littafin daban-daban yan kanana masu ban sha'awa al-khusuf fi salat masalan akwai littafin sharh hadisi mazi ibani akwai tafsirin suratul fatiha akwai tafsirin suratul ikhlas akwai rawai'ut tafsir littafai mabambanta kala-kala sama da 200 babban malami ne daga cikin malaman musulunci ne da yake daga cikin muhaddiqun masu tace maganganun su Allah ubangiji ya gafarta mishi a masani ne da ilmomi kala daban-daban to akwai littafin tabaqatul hanabila tarihin malaman mazhabin hanbaliya wanda malam al-farra'u ko kuma ibn al-farra ana kiran malamai da dama da sunan al-farra akwai mashahurai kamar guda uku ko hudu akwai abu yi alalfarra wanda shi ne baban mai wannan littafin a tabakatar na bayanin abu yi alalfarra shi ne muhammad ibn muhammad wanda babban malami ne wasu 'yan ta'adda suka kashe shi a shekara ta 526 shi ne mai tabakatar hanabila shi wannan to akwai mahaifinsa wanda alkali ne shi kuma shi ma ana ce mishi alfarra'u shi kuma ya rasu shekara ta 458 kamar shekara 980 da wani abu ke da biyu akwai kuma abu akwai kuma abu ya alal mausili shi ba a ce mishi fara amma kan ce abu ya ala shi wannan malamin hadisi ne daga cikin malaman karni na hudu ya rasu shekara ta 307 mai littafin musnad da kuma abin nan ɗin shi musnad guda biyu akwai babba akwai karami wanda daga cikin ɗaliban shi sibin hibbana ɗaliban shi ne su alimamun kabara ne abul kasu su malam ibn adil al-jabzani mai alkamil fi gafa ya rujal duk waɗannan ɗaliban shi wani babban malami ne mutakaddim jiddan akwai kuma alfarra malamin arabiya alfarra wanda ya rasu ka ta ɗari biyu da bakwai shi wannan babban malami ne na nahawu da sarfu sunan shi yahya ibn ziyad al-dailani ana ce mishi farra duk da yake an ce baya sana'ar asalin aka ce farra shine mai sana'ar jimar fata amma shi ba an ce baya yin aikin sai dai ana ce mishi haka ne da Allahu kana yafril kalama yana jime zance in yazo yana analysis akan zance wai daga san masu jima suna suna suna tace fata haka yake sai ake ce mishi alfarra wanda muke magana anan shine wancan Abul Husayn Muhammad ibn Muhammad abu ya ala alfarra mai littafin tabakatul hanabila ya yi targaman malaman hanabila ya tsaya a wani mataki to sai shi kuma ibnu rajab ya ya ɗauka ya kawo har zuwa ƙarshen shekara ta 751 ya targama sama da malamai 550 a ciki malaman hanabila to a ciki ne ya tarihin ibnu taimiyya a cikin ɗaya daga cikin juz littafin ana buga shi a cikin juz biyar ana buga kuma wani irin bugu a cikin juz uku ya yi tarihin ibn taimiyya ga shi wanda yake so daga baya dai yi photocopy ga shi na yi mana print out na iya wannan tarjama wanda yake so zai yi photocopy sai ya karanta daga baya za mu rere wasu yan maganganu ne kawai a ciki ba za mu karanta duka bane insha Allah gashi daga shafi na 491 har zuwa shafi na 529 kamar peji 38 kenan ya tarihi ibn taymiya a inda yake cewa a lambar tarjama ta 531 yace ahmadu ibn abdul halimi ibn abdul salami ibn abdullah ibn abul qasim ibn al khadiri ibn al khadiri ibn muhammad ibn taymiya al harrani ثم الدمشقي الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وعلم الأعلام وشهرته تغني عن الإتناب بذكره والإسحاب بأمره kaji jima abin da yake wada yace baban malam Ahmad dan Abdul Halim abdulhalim kuma dan abdulsalam abdulsalam dan abdullahi dan abul qasim shi kuma dan halliru dan muhammadu dan taimiya mutumin garin harran wanda daga nan kuma ya tashi ya koma garin dimashq ya ce limani masanin fiqhu malami wanda yake sakakken malami cikakke malamin hadisi mahaddacin hadisi masanin tafsiri da usulul fiqh malami mai gudun duniya wanda yake lakabi da taqiyuddini ake mishi alkunya da baban Abbas shehin malaman musulunci kuma tauraro daga cikin taurarin musulunci yace wa shuhratu shahara ibnu taymiya tughni anil itlabi bi dhikri ta wadatar daga tsawaita bayani akan shi wal ishabi fi amri ta wadatar daga tsawaita zance game da al'amarinsa kaji yadda ya fara da tarjama ta ibn taymiya malamin da ya wannan ta hakiki ya faɗi wasu maganganu da ya sauke lamba musamman bayani akan wuraren da zaka iya samun tarjama ibn taymiya sai da yace farko yayi nufin ba zai ambaci wani marji ba yace saboda maraji'u din sun yawa yace to amma sai yaga in yi haka ya saba wa ka'idar da ya biyo akan aikin da yake kowane malami ya dukkan tarjuma sai yana fadan manazarta da tushen bayan da za a samu tarihin sa don yi tsallake wannan zai saba daga asalin ka'idar da yake da haka bari ya takaitu akan wasu daga cikin littafai waɗanda suke na kurkusa ne za a iya samu su haka ne ya ambaci littafai da dama yake cewa akbaruhu kathira qalla an tajida kitaban fit tarajimi war rijali ba'dahu illa wa lahu fihi dhikrun labaran ibn tamiya suna da yawa yana da karanci kwarai ka samu wani littafi da aka yi rubuta bayan ibn tamiya akan tarihin mazaje face sai ka ji an amince ibn tamiya ciki yace kalla au katura ko a ambace shi ambato mai yawa ko kuma ambata kadan lidhalika kuntu ala azmi azmin fi badi al-amri alla ukharrija tarjamatahu li kasrati masadirha da ina nufin in kyale shi ba sai nayi tafrijin wuraren ba saboda yawan su wa suhulatu wuqufi talibul ilmi alaiha kuma ina ganin duk dalibi wanda ke neman ilimi zai iya gano haka da kanshi lakin ni adaltu an zalika amma na fasa wannan li azkura ahamma masadir tarjamatihi uswatan bi ghairihi min kibari ulama zan ambaci mafi yawan muhimman wuraren bayanai saboda na bi kan salo da na ba akan sauran malamai faqulu wa ala allahi atabi ya ce yana dogara da Allah nake cewa za ka yi samun bayani akan ibn taimiyya a cikin littafai kamar haka na farko akwai muktasarul zaili ala tabaqatil hanabila ibn nasir din ibn nasir la'ani wannan littafin akwai wanda ya mishi ikhtisari ya rage shi kuma cewa yayi yawa akwai masu kasala da malalata sai ya ciccire wasu abubuwa to shine malam ibn nasir la'ani kenan الشيخ Ahmad ibn Nasirullah al-Baghdadi al-Hanbali wanda ya rasu ka ta 846 littafin a lokacin da malamin yake magana ba abu gashi ba da aka yi ishara ne zuwa ga rubutun hannu akwai littafin al-Maqsid al-Arshad fi zikiri ashabil Imam Ahmad na al-Imam Burhanuddin Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muflih al-Imam ibn Muflih wanda shi kuma ya rashi ka ta 884 ne akwai ta hakikin wani babban malami shine Dr. Abdulrahman ibn Suleiman Al-Uthaymeen shi dai wannan malamin ya hakikin sa a cikin mujalladi uku akwai littafin Al-Manhaj Ahmad wanda shi ma tarihin malaman Hanabila ne Al-Manhaj Ahmad fi taradini ashabil Imam Ahmad na al-Imam Mujiruddin Abdulrahman ibn Muhammad ibn Abdulrahman Al-Ulayni wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari tara da ashirin da takwas yana da littafi baya ga wannan tafsirinsa mahmud da kuma tarihul kudusi wal khali sannan akwai littafin muktasar ɗin shi wannan ɗin shine ad-duraru al-munaddat ad-duraru al-munaddat fi tarajumi ashabi ahmad akwai kuma littafin tarih na ibn al-jazari shine hawadisu zaman وأنباؤه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ما مجلد يقولنا مال محمد ابن إبراهيم ابن أبي بكر الجزري الإمام الجزري القرشي يا رشي كرات التقص da talatin da uku Allah ya gafarta mishi akwai taƙiƙin malam Umar Abdulsalam Tajmuri wanda ya taƙiƙin sa a cikin mujalladi akwai littafin mu'jamu shuyukh na limamu zahabi da al-mu'jamu al-mukhtas shi ma na zahabi duka tarihin malaman zamani shi da malamansa wanda ya rayu da su da dalibai yan uwan shi sanda suke dalibai akwai mu'jamu shuyukh akwai kuma mu'jamu al-mukhtas bi shuyukh sannan akwai littafin zailu tarihin islam shi ma na zahabi tarihin islam babba din nan mai yawan tsiya din nan to zahabi ya mishi kuma zai ya ƙara wasu abubuwa da da bai rubuta ba domin ya tsaya a wata shekarar da yake tsammanin rayuwar shi ta zo ƙarshe sai kuma sai ta ƙaru sai ya ƙara rubuta ku akwai kuma min ziyulil ibar shi ma na zahabi ne min ziyulil ibar wato mir'atul jinan kenan wa ibratul yaqdan fi ma'rifati ma yu'tabaru min hawadith zaman shi ake walakabi da littafin abin nan min ziyulil ibar akwai kuma tarkatul huffaz ta zahabi wanda ita kuma tarihin malamai ne kawai mashahurai akwai kuma al-mu'in fi tabaqatil muhaddithin shi ma na zahabi ne akwai duwalul islam shi ma na zahabi ne akwai al-ilam bi wafayatil a'lam shi ma na imamu zahabi ne mu'arrikhul islami kenan shi kadai kawai wata mawsu'a ce sai kuma littafin al-wafi bil wafayat na khalid bin aibak as-safavi wanda shi ma dalibin zahabi ne ya kama hannun malamin shi ya ɗau hannu shi ke da kuma a ayanun la'asari wa a awanun nasari tarihin malaman da ya zamani da su shi ma wannan akwai kuma littafin a barnamuju alwadi ashi na ibn jabir wadi ashi muhammad ibn jabir a tunisi kenan shamsuddini al'ashi mujalladi guda akwai fawatul wafayat fawatul wafayat shi ma na abin nan na da zahabi akwai albidatu wan nihaya ta ibnu kathir ad-dimashqi akwai duratul aslak fi tarihi mulukil atrak wannan na ibnu habib al-halabi wanda ya rasu ka ta 779 akwai littafin tazkiyatun nabi fi ayyami fi ayyamil mansuri wa bani al-mansur anan al-mansur kalawun sarki daga cikin sarakunan mamalik wanda a zamanin shi aka yi duka wannan rigingimu da ibn taymiya kuma a gidan yarin shi ibn taymiya ya rasu yana daga cikin abinda malamai suke Allah wadare da wannan sarki akai babban sarki daga cikin jarumai mansur al-qalawi to akwai littafin tazkiyatun nabihi fi ayyami al-mansuri wa banihi tarihi shi tarihi ayansa na badruddin ibn habib al-halabi wancan da yake da littafin asruk a sorry littafin duratul aslak sai kuma abin nan duratul akwai littafin kuma al-muqtafa al-kabir shine wato na makaridi kenan babban malamin tarihi akwai as-suluk fi ma'rifati duwalil muluk shi ma na makaridi al-imam ahmad ibn ali al-makaridi mai littafin tauhidi din mai sunan shi tadrid tauhid ya rashi ka ta 845 abokin su ibn hajirin wannan tarihin mujalladi takwas ne babban tarihi as-suluk fi limarifati duwal muluk Allah ya gafarta musu akwai kuma littafin ad-durar kamina na ibn hajirin ad-durar kamina fi ayanil mi'ati thamina tarihin malamai akwai kuma an-nujum adh-dhahira fi akhbari misr wal qahira wannan shi na makaridi ne shi ma idai sai kuma al-manhal safi al-mustawfa بعد الوافي نا يوسف ابن تدريبر shi ma abokin su ibn hajar ne tare suka taso tare suka yi karatu mujallati 13 ya rasu shekata in takwas da saba'in da hudu shi ibn tagribar di al'atabi wannan sarakuna ne ya zama malami shi yake da zabi mai suna al-manhal safi al-mustawfa ba'ad al-wafi bayan da yayi al-wafi fil wafayat irin na wancan abin nan ya kama da na khalid ibn aibat sai kuma ya yi mushi ya buɗa shi shine al-manhalus sabi wurin shan ruwa mai daɗi al-mustawfa wanda zaka sha cikakke ba da ruwa sunan da kuma zaka ji da samun hikima a cikin sa akwai littafin tabaqatul mufassirin na al-imam as-suyuti rahmatullahi alayhi akwai tabaqatul huffaz kuma na suyudi ne akwai tabaqatul mufassirina na ad-dawudi shine muhammad ibn ahmad ibn ali al-maliki wanda ya rushe ka ta 1945 kamar shekara 1990 da wani abu kenan a yanzu akwai littafin ad-daris fi fi tarihil madaris ad-darisu fi tarihil madaris na malam Abdul Qadir ibn Muhammad al-Nu'aym shi kuma tarihin makarantu ne musamman a ƙasar Sham da Misra an yi tarihin makarantu mai da za a ce misali a Zaria a ce makarantar malam na iya makarantar ladan ɗan shurehu makarantar malam Adam Kofar Doka irin malamai da suke da tarihin karantarwa makarantar malam Yahuza makarantar waye to su yake tabi yana tarihi yana ambatan abubuwan da suka faru da sauransu da malaman makarantar da abin da ya kai ya kawo wata kuma ya ce har yanzu tana nan wata ya ce an rusa ta nan an maida ita kasuwa wata an maida ita asibiti wata a ce matuta yan yan yan dilalai sun cinye filin makarantar da sun siyan wa al'umma an yi layout irin wannan dai labaran su ne mujalladi ad-darisu fi tarihil madaris akwai littafin shagaratu zahab fi akhbari man zahab na ibn al-imadi al-hanbali akwai duratul hijal fi asma'ir rijal wanda shi kuma zain ne akan wafayatul a'yan na ibn khallikan wa na malam abul abbas ahmad ibn muhammad al-kannasi wanda aka fi da suna ibn al-qadi ya rasu shekara ta 1125 nan kusa ne shi ya rasu akwai al-badr al-talib fi a'yanin قرن التاسع نا الإمام الشوكاني أكوي الرسالة المستطرفة wadda take ta malam abin nan kenan Muhammad ibn Ja'far al-Kattani ko al-Kittani wanda littafi ne mashahuri tarihi da tafai ne yake yi da sauransu waɗannan su ne wanda ya ambata da tafai ɗaiɗaiwa haka ya ambace su ga sanan za ka yi ambatan wasu da dama banda waɗannan da yawa suna nan da yawa sosai-sosai sannan kuma yake cewa baya ga wannan an yi bincike a jami'o'i na zamani tun daga na larabawa da na turawa da na bakaken fata bincike a department kala daban-daban a islamic studies a economics a political science a abin nan a history abubuwa iri daban-daban bincike da aka yi akan akida akan hadisi akan fiqh akan tarbiyya akan jihadi akan halayyar malamai abubuwa iri daban-daban idan ka je yanzu kawo internet kai browsing zaka gansu fiye da dubu da daya kala daban-daban wasu da turanci na ingilishi wasu da turancin faransa wasu da larabci wasu da wasu yarurrukan kala daban-daban a malaysia a india a kasashen turawan yamma a america ballantana kuma a kasashen irin saudi arabia irin kasar kuwait irin kasar urdun irin misra da masoya da makiya da waɗanda suke masu adalci da masu zalunci da masu neman ina za su samu laifuka da masu neman kare shi ya ganin ka akwai mutane da suka cinye rayuwarsu akan bincike akan ibn jami'a kawai irin su muhammad rashad salim ya yi taƙi da tafai sama da guda hamsin na ibn jami'a iya rayuwar shi fiye da shekara arba'in da ya a university aikin da yake kawai kenan akwai cibiyoyin bincike waɗanda aikin da suke kawai kenan akwai conferences da aka yi a wannan zamanin sai iya abin da ka gani rubuce-rubuce a kan shi shi ne yake cewa kai wani mutum a cikin al'umman nan in ban da manzan Allah sa salama in da ya ban da annabi sauran mutane babu wani mutum ƙwaya ɗaya da ya ɗauki ya samu ihtimam ya samu kulawa ta masu bincike a zamanin nan irin bincike babu shi wanda za a ce ya zama subject na bincike daga turai ta yamma zuwa gabashin duniya zuwa afirka babu wannan mutum in dai a cikin wani al'umma ne sai dai manzan al'umma wannan kuma shi kaga ba a kwatanci da shi alaihi salawatullahi wa salamu tunda shi tarihin shi kanshi fanni ne na ilimi da zaman kansa tarihin manzan Allah sai sama kamar da ake da economics ake da nahwu ake da balaga kuma ka ake da sirar nabawiya fanni ne mai zaman kanshi to amma dai wani mutum gama garin dan adam a cikin wannan al'umma ta musulmi babu wani mutum da ya samu muhimmancin a yi bincike akan tarihinsa tunaninsa manhajinsa ijtihadinsa irin gudumo da ya bayar a ilimin hadisi da tafsiri da fiqh da aqida da larabci da tarbiyya da jihadi da gwagwarmaya da raddi kowanne a ɗauka a yi ta bincike a kai babu wannan mutumin da ya samu irin wannan kulawa tsakanin masoya da makiya tsakanin ƙwararru da masu koyon bincike tun daga masu digiri na farko misali da masu dingirewa phd da bincike wanda ake publishin ɗinsu a journal da periodics da makamantansu babu malamin da samu irin wannan kulawa samu ibn jibiya Allah ya mushi wannan baiwar shi sa hatta makiyan shi sai dai irin abin da ake cewa dankali shakushe ana ci ana kushewa baka isa ka ce wai ka wadatu ba ka san ilimin shi ba ka isa ba sai dai ka yadda ka zama jahili in ka yadda ka zama jahili to wannan kuma ka gaza ba amma dai a cikin haka ilimi kake baka saka ce ka wadata daga ilimin sa shine wani malami yake cewa ya ishi bin tayyiya alfahari a ce ko da bai rubuta komai ba a ce ya iya kharraja mutum kamar ibnu qayyim a ce kawai iya aikin da yake da yayi training wani kamar ibnu qayyim tunda shi ma wani azzini ne mai zaman kanshi kamar misali yanzu Khalid ibn Ahmad al-Farahidi ba a ganin gaban shi na nahwu amma ana ji da shi akan cewa shi ya graduating wane sibawai kamar yanzu yadda ake samun professors ne ba suna alfahari da cewa muka yaye wani muka yaye wani ba to ko da shi bai rubuta komai ba a ce wani kaza dalibin shi ne wani kaza dalibin shi to ibn taymiya bayan abin da ya rubuta kuma ya yaye irin ibn taymiya sun fito zubiyar kuma irin ibn qayyim sun fito zubiyar in aka fara lissafa maka su kuma ire-iren su si ibn kathir si ibn nasir dimashi si ibn si ibn abdul hadi su zahabi su wane ne ga sunan birjik zaka lissafa su waɗanda kowa wani bijimi ne mai zaman kai kuma duk shi yayi su kaga alherin Allah ya kai gare shi shi yasa dole ma irin wannan malamin zaka ga yadda zai samu masoya kuma haka zai makiya babu mutumin da zai shahara ya zama bai da makiya da aka kakar maki don kaji wasu sun zaƙe wajen tsine mai da zaƙe shi tun a zamanin da yake rayu a wanda suka ba da fatawa ma cewa duk wanda ya ce mashi shekul islam ya kafarta aka haka ne ibnu nasir dini dimashi ya yi littafi shine ar-raddul wasif ala man za'ama anna man qala li ibn taymiya shekul islam wa huwa kafir ya musu radiya cewa wai in ka ce mashi shekul islam to ka yarda kabin musulunci saboda tsabar kiyayya kabin wani malami ne jama'a wanda Allah ya mishi baiwa baiwa ba a saba gare irin ba zaka ji irin yaban da za a je yake mishi za a je yake cewa na rantsi da Allah ban taba gare irin kuma na san shi ma bai taba gare irin irin shi za a ce kai ko a tarihi ma ban san wani mutum gare shi irin shi dai a ce mai gashi duplicate babu a wajen saurin idiraki da saurin rubutu da iya kafa hujja da ayoyi da hadisai abinda lam ya khatur li ahadin ala bali zai maka hujjar shi kuma ba isa ta da hujjar nan ba sai dai ai Allah ya saka kuma ci aje a kulle shi haka ko zikir ci aje a kulle shi Allah ya gafarta mishi in muka dawaita wannan zai zama kuma karatun zai zama index kenan na labarin da kafan barau kayar labarin da kafan mu tafi kan sirar kawai an haifi ibn taymiya a ranar litinin sha abin nan a ranar litinin a a goma ga watan rabi'ul awwal a shekara ta 661 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a garin Harran Harran yanzu tana cikin ƙasar Turkiya amma da yankin Iraki ne shine da ake cewa diyaru mudar da malaman tafsiri suna cewa wallahu alam shine garin da annabi Nuhu ya hijira zuwa gare shi faɗin Allah da yake cewa wa najjaynahu wa lutan إلى الأرض التي باركنا فيها والله تعالى wannan shine asalin garin su sanadiyar yanzu garin yana cikin kasar ainihin wato a Turkiya kamar da muka faɗa amma nesa ne da babban birnin Istanbul nesa sosai kamar kace misali daga Maiduguri zuwa Lagos domin jirgi ban zaka je daga Istanbul zaka je garin sai yi transit wuri ne mai nisa sosai tafiya ce mai nisa kwarai akwai manyan malamai da aka yi a garin baya ga shi ko kuma cin zamanin da kafin shi irin su abul qasim al-bagawi irin abu abdullahi ibn manda duka mutanen garin wannan gari an bude shi ne an kai mishi musulunci a zamanin sayyidina umar ta hannun wani komanda shine abin nan iyad ibn ghanam shine komandan da ya kai musulunci garin ya da zango a garin kuma suka karɓi musulunci ba tare da an yaki ba tun lokacin suke musulmai to a wannan zamanin ibn taymiya yana dan shekara shidda ko bakwai suka yi kaura suka gudu suka bar garin sakamakon zahab wato abin nan abin nan expansion na sojojin mongol tatar suna cin zarafin al'umma suna kisa suna kama bayi suna kona garuruwa a lokacin simin jami'a iyayensu suka yi kaura da su suna 'yan yara suka bar garin suka dawo kasar dimashku sanadiyar dawo suke sun dawo ƙasar dimashku a shekara ta 667 ma'ana bayan haihuwar shi da kamar shekara shida kenan ko makamantansu kamar da muka ambata yana yaro karami aka taho da shi wannan kuma sai zama albarka ga duniyar musulunci gaba daya sakamakon wannan kaura da suke kaga wasa an takrahu shay'an huwa khairul lakum sanda za su taho suna jin gurba za mu gudu mu kasashen da gonakin da gidajen da inda muka saba za mu tafi bakunta saboda an zalunce mu amma sai zama alkhairi gare su tukunna da kuma dukkanin sauran al'ummar duniya don watakila da a garin ya taso ba zai gamu da malaman da ya gamu da su suka koyar da shi kuma ya samu halin yin gwagwarmayar da ya yi zama yin jami'a ba watakila da ba za a samu haka amma Allah yana da sababi ga duk abin da ya kaddarsa da ya zo kasar dimashku malamai suka ce ya koyi karatu a gun wasu daga cikin manyan malamai akwai ibnu abid da'im akwai ibnu abid yusri akwai abdul majdi ibnu asakir akwai ibnu abdin ibnu abdin da kuma al-majd ibn asakir akwai yahya sayrafi yahya ibn sayrafi al-faqih akwai ahmad ibn abdul khair al-haddad akwai al-imam al-qasim al-irbali al-irbili akwai shamsuddin ibn abi umar akwai al-musallam ibn illal akwai ibrahim ibn durji wa khalqin kathir da malamai tsayawa malaman shi suna da yawa kwarai da gaske malam ya ce baya ga wannan kuma wa'uniya bil hadisi ibn timiya ya bawa karatun hadisi muhimmanci wasa mi al musnada marrati ya saurari karatun musnadul imami ahmad biyar sau daya wanda ya dauke da hadisi sama da dubu saba'in ya saurari shi biyar sau daya kuma ana cewa ma ya haddace shi kuma kana kan tattaban shi zaka ga alama haka ba yi da wahala kaji ya ce ahmad ya ruwaito a wuri kaza kaza kaza ahmad ya ce a lokacin haddace shi suke da shi da yan makarantar shi kusan zaka duk su ibnul kathir su su su su ibnul qayyim da zaka duka alamar yadda suke mu'amalanta da tabu yana kansu sannan wal kutuba as-sitta ya koyi katin tafannin guda shida bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da sahi da ibn majah sau barkatai an gun malamai daban-daban wa mujammal tabarani littafin mu'jam na al-imamu abul qasim al-tabarani mujalladi 14 kan kame mai littafin al-kabir wa ma la yuhsa min al-kutubi wal ajza da littafin da ba za su kirgu ba manya da kanana wa qara'a bi nafsi sannan yayi zaman karatun koyi da kanka koyi da kanka da ba mura ƙara fada zaman karatu na koyi da kanka daidai ne ga wanda ya tantance koya da kanshi dan akwai malamai da yanzu mutane da yanzu suke aibata wasu malamai da cewa wai karatun su koyi da kanka ne kuma abin mamaki sai ga wannan fa da yake wannan magana yana da PhD a ran kuma PhD ko ya san koyi da kanka ne duka PhD nan ma mun yi shi abin banza da ke cikin shi koyi da kanka ne babu wanda zai zauna ya koya maka har ma za a dinga aibata kan kana jira sai an koya maka so ake ka koyi koyi da kanka to ashe ba yanzu aka fara ba zaka ji suna aibata mala albani cewa yayi karatun koyi da kanka gaskiya ne idan mutum ya samu imkaniyat ɗin da suka kamata da asasiyat ɗin zai koyi abubuwa dama da kai shi an yi ma bimbal tambaya akan irin wannan matsala ya ce eh mana mutane za su iya koya da kansu mana idan sun iya abin da ya kamata su koya da kansu ya zama dai aslan sun dogara da malamai ne malamai sun sa su a hanya sun koya musu abin da ya kamata su koya sannan kuma sun koya musu hanyar koyi da kanka din research methodology to daga nan ne ake bambance waye mai himma waye rabu kowa ai ya koya gaban malami kowa ya saurari malami amma idan aka zo wajen koyi da kanka din kowa nan zai diba iya baki shi kenan to wani sai ya diba da yawa kamar da annabi ya faɗa ne a cikin hadisi ya kwatance yake misalin ilimin da ya zo da shi yace misalin ilimin da na kawo kamar ruwan sama da ya zuba wata ƙasa mai kyau ce ƙasa ce mai fertile ƙasa wato mai mai kyau noma ya ake ce mata eh ya sunan ƙasa noma mai kyau eh ni ba sai da ake ce mata fatayil da turanci da larabci kuma alhasiba ko wanda take wato ta lafiyayyen kasa ta tsotsi ruwa kuma ta tsirar da tsiro alkala ta tsirar da tsiro na abincin dabbobi ta tsirar da abin da ake so wata kuma qi'at wato fakoce za ta za ta tara ruwa ta tara shi ta tara shi daga bayan mutane amfani a sha a yi ban ruwa a yi noma a yi gini da sauransu wata kuma ƙasar lalatacciya ce ba ta tsara ruwa ba ta tsara da tsoro annabi ce wannan shine misalin yanayin mutane dangane da ilimin musulunci wancan na farko shine asalin malamai kenan wanda sun sha sun sha sun sha kuma sun fitar da alheri shine kamar ƙasa lafiyayya wanda za ta sha kuma ta fitar da tsoro sai kuma ɓangare na biyu su ne kamar da malamai suke fassarawa su ne wanda suke kawai 'yan dakon ilimi wanda yake kamar misali alaramma ne ya iya kanta rabar alƙur'ani ko da rabar ake so zai karanta amma bai san fassara ba to shine kamar rijiya kenan ko kuma fako da ya tara ruwa ko ya dudu za a ɗiba za a samu zai ja maka bakin zaka tafsiri in an aya ta kubuce maka zai dawo maka da ita akwai malaman hadisi wanda suke su ma ƴan ruwaya ne kawai da kuma irin wannan katin da muke yanzu na haddacewa kawai a haddace a baya irin na jarabawa duka ki'an ne ko ba fahimta wannan shine rabon su da alheri su ma sa da amfani sai kuma na ƙarshe su ne waɗanda lamiyar fa'ala hura asa wanda ba ruwansu da ilimin addini waɗannan mata tuke to wannan karo na farkon babu malamin da ke zama malami na gaske musamman a bayan asalin zaman nan farko sun wuce ba tare da ya karatu daga shi babu wannan malamin na yi ta haddi ga duk wanda ya faɗi wannan magana babu wannan malamin da ya ce wai iya karatun shi wanda aka biya mai ya zama yin katin dore da muke kenan da iya abin da aka koya maka a risala fassara ita kama ita karke ta kawai aka bayar in ma yi tambaya ce a ali ba na ƙara komai ai wannan kamar kasa kenan babu wani malami da ce wai abin da yake karantarwa wai iya abin da aka koya mishi kai har a makarantar boko da muke aikin karantarwa ba ka tsaya gyara ka ce saboda an koya maka wani darasi yanzu kuma kai za ku koyi da wannan course din sai ka ce iya abin da malamin ku ya koya muku shekara 20 iya nan ka tsaya za ka zama dole a idan yaran nan da suka saba da Sheikh Google da Professor Professor Google za su rena ka kana cikin katima wannan nan yana yana yana yana shopping a cikin internet me yake cewa latest akan akan wannan darasi daga in mutane suna aibata wasu malamai da cewa wai yan koyi da kanka ne to za a aibata wanda asali bai koyi karatu bane ya koyi da kanshi to wannan zai iya samun bata zai iya samun shirita amma wanda ya iya karatu sannan ya koyi da kanka ba laifi bane ibn taymiya aka ce ya karanta da kanshi wa kataba bi khatihi jumlatan min al-ajza'i ya rubuta littafai da dama da hannunsa ya kwafe su wa aqbala ala al-ulum fi sigari ya tinkaru koyon ilimi tun yana yawo fa akhadha al-fiqha wal usula an walidi ya koyi fiqh da usul fiqh a gun babansa wanda malami ne na mazhabin hanbaliya sannan wa an shekhi shamsuddin ibn abi umara wa shekhi zainuddin ibn al-munajji wa bara'a fi zalika wa nazara ya kware game da fiqh da usul ya tattauna da malamai wa qara'a fil arabiyyati ayyaman ala sulaiman ibn abdul qawi ya koyi karatun arabiya tsawon kwanaki a gun wani ɗalibinsa wannan ɗalibinsa ne sulaiman ibn abdul qawi ɗalibin ibn jami'a amma sai zama Allah ya mishi baiwa akan ilimi na lugar arabiya sai bin tabiya ya ce zauna ya koya gaban shi saboda kasan sun neman ilimi kawai suke babu girman kai ka koya abun ɗalibinka ko na ƙasa da kai kun ma a kada kitabun sibawai fata ammalahu fa fahima sannan ya tsaya yadda rasu littafin sibawai kuma ya fahimce shi har ya mushi gyare-gyare abin da ya haɗa su fara da abu hayyan abu hayyan al-andalus sorry mai littafin ba tafsirin nan mai sunan shi tafsirul bahar barun muhit ya ji haushi ibn jami'a ya mishi gabo saboda shi kuma ba wanda yake ganin girma kaman kaman malo kaman kaman abin nan sibawai saboda babban malamin nahawi dole ya ga girman sibawai wa aqbala ala tafsir alquran alkarim fa baraza fi ya tinkara tafsirin alqurani ya kuma yi fice a ciki asarar da aka yi a duniyar musulunci shine ibn jami'a ya rubuta tafsirin complete shi da kanshi kashin rayuwar shi yana cewa yayi nadaman ya bata lokacin shi akan wasu abubuwa da ke rubuta tafsiri da kanshi yake duk wanda yake da sai da nadama cewa da bai bata lokaci akan raddi da da gwagwarmaya da ma tafsiri ya rubuta da waye san irin baiwa da za ta bayyana shi Allah ya gafarta mishi yace wa ahkama usul al-fiqh wal fara'id wal hisaba wal jabr wal muqabala ya kware a usul fiqh da gado da lissafi da aljebra da ilimin tattaunawa da mutane wa gaira zalika min al-ulum da wasu ilmomin daban wa nazara fi ilmi al-kalam wal falsafa ya sanan ya kanta ilmul kalam da falsafa wa barada fi zalika al-ali har yafi masu ilimin kalam din kwarewa har suna zuwa gunshi su tambaya abin da basu gane kuma shi baradi kawai yake musu amma sai da ya koya haifi siyawa waradda ala ru'asa'i wa akabihi kama ji ya maida martani ga manyan tun daga waɗancan kafaran su aristo har zuwa nan cikin musulmai irin su abin razi da irin su abin wannan gazali da farabi da diya musu raddi gaba ɗayan su wa ma'arafi hadhihi fadail ya kware a waɗannan ilmomi wa ta'ahhala da fatwa wa tadris ya samu ya kai qualification ɗin yin fatawa da karantarwa wa huwa duna 20 sana yana teenager dan kasa da shekarar shi 18 ko makamancin haka balaga a Najeriya ko constitution wa afta min qabli al-20 aidan ya bada fatawa tun da kai shekara 20 a san da mun ga anan kasan ba kamar sai da ka fuskanta ba sai ka kai shekara 20 kana yawan banza kawai kana bata lokaci wa amadahu Allah bi kathrati al-kutubi wa sur'ati al-hibs Allah ya mushi baiwa ta yawan littattafai da saurin hadda wa quwwatul idraki da saurin riskan abu karfin riska walfani da fahimta wa butsin nisyan da karancin mantuwa bai da mantuwa hatta qala ghayru wahid har ake cewa innahu lam yakun yahfazu shay'an fa yasaw baya manta abin da ya dace to ana nan sai baban shi yarsu da baban shi yarsu shikenan sai aka zo yana shekara 21 lokacin sai aka baka ce to wa zai ci gaba da karantarwa a makarantar baban darul hadisi sukkariya sai sai ce shi gayya ya zauna kuma aka ji karatu karatun shi da ya na farko wanda manyan malamai sun halarci wajen don su ji mai zai su da kan suka jinjina cewa eh lalle wannan yaro akwai al'ajabi game da shi su a bahauddin ibn zaki sun zo tajuddin al-fazari su ibn al-murahhal su ibn al-munajja wanda malaman shi ne suka zo suka zauna suka saurari karatun da yadda kasa ana yin defense na na postgraduate aga dole za su yana wurin sun fika sanin wannan dabarun gaba ɗaya sun kafa ma ido da gila sai haka kamar iblisai kai kuma ana so a ji ne ka iya to yin waɗanda suka ce ka iya shi ke na yi ko malamanka da suka fika sanin abin da kake suka ce ka iya shi ke amma har wannan magana sai da wasu yan bidiya suka ce a ai al'ada ne dama a lokacin duk wanda zai buɗe majalisi ana zuwa kowa ya zo yi to mu kaddara al'adar ne amma idan an ji ai mutanen da ke wurin ba ta gire bane za su yi comment za a dire actions din su idan suka yi positive action da cewa wanda ke abin ya san abin da yake kira ba mujamala bace dan malamai har go malamai za su mujamala ka san wannan saboda malamai suna da wata zuciya wanda ta yi kama da hasada kuma ka ce hasada ne Allah Allah take su jire kunka ko kuskurenka ba ka bane idan ka suna baka mujamala to kai dan kungiyar su ne ko kuma akwai dai wani alaka daban amma kawai dan su ji ka kawai za su maka mujamala za su ce a wannan ai kaza ne wannan ba na hawu wannan ba da kiraji ko wannan babu hadisi za su fara musamman kuma tiran da ka fara al-imam az-zahabi yake magana akan ibn tabiya yake cewa kana shehu tajuddin al-fazari yubaligu fi ta'diri wannan malami tajuddin al-fazari shine abdurrahman ibn ibrahim al-muslisri ya kasance yana girmama ibn taymiya sosai kuma malamin ibn taymiya ne bi haisu innahu allaka bi khatihi darsahu bi sukkariya domin ran da aka wannan karatun a sukkariya na farkon nan shi ma ya dauki alƙalami yana ma kuma fa'idoji dan nuna cewa ya ji dadin abin da ake summa jalasa aqiba zalika makana walidihi bil jami'i ala minbari ala minbari ayyamin juma'i daga nan ibn taymiya ya ci gaba da zama kullun ranar juma'a a majalisin mahaifinsa da tafsirin ƙur'an al'abin don yin tafsiri duk sati ya kai shekara wajen ashirin yana wajen tafsirin baya fasa shi sai in ya samu matsala ta rashin lafiya ko tafiya ko irin lokutan da aka kama shi wa shara'a min awwalil qur'ani ya fara daga can fatiha fa kana yuridu min hifzihi fil majlisi nahwa karat kurrasaini aw akthar akan yi tafsirin ne bayan sallar asar da ranar juma'a tsakanin la'asar zuwa magariba kamar awa ɗaya da rabi misali ko awa biyu to in ya zauna da ka yake zubo bayanai akan tafsirin ba kuma irin na yanzu da zaka ta labari da tani ba in aka ja ayoyin zai dinga kawo hadisai wanda suke fasara ayoyin waɗanda sibun jarir suka kawo da sibun abi hatim zai kawo su ya kawo maganganun malamai cikin sahabbai su ainihin ibnu abbas su ibnu mas'ud ya kawo maganin malamai cikin tabi'ai su mujahid su abul aliya su wane ne zai kawo su ya kawo su in tarihi ne ko kissa ce ya kwararo ta sannan yanzu yana magana akan fiqhun da ke cikin aya da maganganun malamai yayi kai yayi kadabdala iya sarran shi idan ya ko idan ya tashi dalibai suka bi shi sai alga ta malamin kasa kwafa abin da ka faɗa yayi yawa yanzu zai fito gobe sai ya fito musu da wannan rubutacciyar maganganun sai ya ba su kawai ce wannan maganar da jiya ta dauka ta rikewa to ga sa a zuci sai ya kawo musu takarda biyu uku hudu biyar maganganun da ya jiya idan idan suka mutun suna kwabi yayin suka gaji suka rasa yadda za su ya ya firgita su gaba daya sai kawai kowa ya suna kallon al'ajabi to kawai sai da ya gane haka ma shikenan kullum idan ya zo in ya gama gobe sai ya kawo musu takardun to da Allah ya sa an samu wani mai hikima ya ci gaba da hada su a wannan littafi to da an samu tafsirin ibn Taymiyyah amma kamar yadda kaga muna yi a cikin university kawai kowa sai a sai ko kofi wani ya karanta wani ya ajiye wani ya fiyar shikenan kawai ba ka ke yi ba kawai dai a samu dai a ci jarabawa ko to amma daga karshen aka ce bayan shekara uku hudu biyar a je a duba ina asalin lafdin ba za a same shi complete ba wannan da wani bari wannan da wani bangare wannan ya ya nan wannan ya yaga can haka da haka suka warwatsa da kan kasa ganin tafsirin sai dai ka dinga bi a cikin maganganun da yake a cikin wasu fatawoyi da daban shi ka dinga ga yadda yake dangana akan ayoyi malam ya ci gaba da cewa a wa baqiya yufassiru suratan nuhin iddata sinina ayyamal jumai suratul nuh alayhi salam inna arsalna nuha sai da yin shekaru yana tafsirin ta ba wai kwanaki goma kwanne ba an ce wajen shekara hudu yana tafsirin ta yana tarihin annabulu da fa'idojin da ke cikinta da bayani akan hikimomin Allah game da halakar da kafaran da suka wuce da kuma me yasa Allah ya ki halakar da waɗannan al'umma da ya ci fitar da abubuwa da ba taɓa jin su malam ya ci gaba da bayani akan waɗannan gasu nan kamar da muka ce muna tsallakewa ne sai mu da yadda zahabi yake faɗa a cikin mutum shuka yake cewa أحمد بن عبد الحليم وساق نسبه نسبه الحراني ثم الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين يتي شيخنا مالم والشيخ الإسلامي مالم المسلمين وفريد العسل تيلو أزام ننسى علما وزن إلي ومعرفة دون سن كراتو وشجاعة دجارنتا وذكاء شيء لين أزام ننسى وزن بصيرة وتنويرا إلهيا da irin yadda Allah ya haska mushi ilimi wa karaman da halin kirki wa nushan lil umma da rangwame ga al'umma wa amran bil ma'ruf wa nahyan munkar da aikin umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna sami al haditha wa akthara bi nafsihi min talabi ya ji hadisi kuma ya yawaita karanta shi da kanshi wa kataba ya rubuta da tabai wa kharraja ya takhrijin hadisai wa nazara fil rijali wa tabaqati yayi bincike akan mazaje da tabakokinsa wa hassala ma lam yuhassilhu ghayru ya tara ilimin da wani bai taba tarawa ba wa bara'a fi tafsirul qur'an ya kware a cikin alqur'ani da fasararsa wa gasa fi daqiqi ma'ani yayi kutse yayi nutso cikin ma'anar alqur'ani bi tablin say bi tabain sayyar da dabi'a wacce take mai bunƙasa wa khatirin ila mawaqi'il iskali bayyan da wata zuciya wadda take iya gane ina ne akwai matsalolin da yake bukatar bayani واستنبط منه أشياء يفتد حكمومي da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani lam yusbaq ilaiha wanda ba a taba samun wanda ya bace shi wa bara'a fil hadisi ya kware a hadisi wa hibzi da hada hadisi fa qallama fa qallaman yahfazu ma yahfazuhu min al hadisi yace kadan ne waɗanda suka haddace irin abin da ya dace ma'azuwan ila usulihi wa sahabati in zai faɗa maka hadisi zai ce wani kaza sahabi ya ruwaito daga annabi ya ce kaza a cikin littafi kaza sai ya faɗa maka wannan ma a shiddati ikhtisari ilam kuma yana da yawaita takaita hadisi waqata iqamatul dalil in zai kafa hujja wa faqan nas fi ma'rifatil fiqh ya zarce mutane wajen sanin fiqh wa ikhtilafil mazahib ya zarce mutane wajen sanin bambancin mazhabobi wa fatawas sahabati wat tabi'ina ya zarce mutane wajen sanin fatawar sabai da tabi'ai bi haifu innahu qad afta idza afta lam yaltazim bi mazhabi sakan yana bada fatawa baya bada fatawa mazhabi guda bal yaqumu bima daliluhu in indahu yana tsayuwa ne akan abin da yaga dalili wa atqanal arabiyata usulan wa furu'an ya san larabci tushen shi da resansa wa ta'alilan wa ikhtilafan da ta'alil wato bayani akan ka'idojin hukunce-hukunce na nahu wa ikhtilafan da sabanin mazhabun nahu wannan zarafin aqliyat ya bincike game da ilmomi na hankali wa arafa aqwal mutakallimina ya san maganganun yan ilmul kalam wa radda alaihim ya muslimu da martani wa nabaha ala qat'ihim ya nuna kurakuran su wa hazzara minhum ya tsoratar da al'umma game da sharrin su wa nasara sunnata bi awdahi hujajin wa bara wa abhara wa abhari barahina yace baki sunna da hujjoji mafiya bayyana wa uziya fi zati llahi min al-mukhalif an cutar da shi saboda Allah daga wasu da suka saba mishi wa ukhifa aka dinga mishi barazana fi nasri sunnati al-mahdha cewa yana taimakon sunna ita kadai hatta alallahu manara Allah ya daga darajarsa wa jama'a quluba ahli taqwa ala mahabbati wa du'ai Allah kuma ya hada zukatan masu san gaskiya masu san Allah akan kaunarsa da yi mishi addu'a wa kabata a'da'u gaba ɗaya sai da ya ci nasara akan abokan gaban shi wa hadabi rijalan min ahli milal wal mihadi Allah ya shetar da mutane waɗanda ma ba musulmai ba suka musulunta a hannun shi da yan bid'a suka tuba a hannun shi wajabala qulubal muluki wa umarai ala linqiyadi lahu ghaliban sannan Allah ya yarin jayar da zakatan sarakuna da shugabanni akan jin maganar sa a mafiyon lokaci wa alaqati dai masa biyayya wa ahya bihi shama Allah ya raye kasar sham da shi bal wal islam Allah ya raye musulunci shi ba'da an kada yansalima ba'da an kada yansalima bi tathbiti ulil amri lamma akbala harbu tatar wal baghi fi khuyala'i yace kuma bayan a lokacin da musulunci ya kusa ya kusa ya ainihin wato dashi ko ya lalace ko ya karye lokacin da ake cikin fuskantar wannan zahabi na tatar farmaki da suke kawo mutane a yayin da kuma sarakuna suke cikin alfahari kawai da gayu ba sa yin abin da ya kamata fa dhunnat billahi dhunub aka fara yi wa Allah mummunan zato cewa musulunci ya samu matsala sai Allah ya kawo ibn tabiya sai ya raya shi wa zulzila wa wa zulzila almu'minuna mu'mina suka shiga cikin dimuwa da firgici wa shira abban nifaqu wa abda safatu a lokacin da munafunci ya sadada ya bayyana fuskar shi wa mahasinuhu kafira za a ce abubuwan kirki ne ibn tabiya suna da yawa wa huwa akbaru min an yunabbiha ala siratihi mithli yace na rantsi da Allah ni zahabi ma ban kai girman ba da labarin shi ni girman zahabi falau halaftu bayna rukuni wal maqami la halaftu anni ma ra'aytu bi aynayya mithlahu wa annahu ma ra'a mithla nafsi da nan tsaya tsakanin rukunul yamani da maqamin ibrahim a ka'aba yace zan rantsi da Allah a wannan wajen cewa ido na ni zahabi ba taba ganin irinsa ba sannan zagi rantsi ya ce shi ma bai taba ganin irin shi kaji wannan bayan da zabi yake tai zabi ya ci gaba da cewa Abu Ujabul Muqtas yace kana imaman mutabahhiran fi ulumid diyanati malami ne da ya cika ya tumbata a ilmomin addini sahihar zihni wanda yake da lafiyar kwakwalwa sari'ar idika idraki mai saurin riskar abu sayyaran fani wanda yake tumbatsa wajen fahimta kafiran mahasin yana da abubuwan kirki masu yawa mausufan bi farqi shaja'ati wal karam ana siffanta shi da ƙarfin jarinta da halin kirki farigan min shahawatil ma'akali wal malbasi wal jima'i yayi bankwana da kwadayin abinci ko abin sha ko kwadayin tarayya da mata la lazzata lahu fi ghairi nashrin ilmi wa tadbiri babu abin da yake mishi dadi in banda rubuta ilimi da yada shi wal amal bi muqtada da aiki da ilimi da haka bai taba aure ba bai taba yin sadaka ba ba ruwan shi da aure ya yayi barambaran da aure bai da lokacin shi aka ce idan gari ya waye ibn taymiya in ya salla asuba yakan zauna yayi azkar har sai rana ta ta fara bayyana tana da dakin agoshin sa ibn qayyim yake ba da labari yace sai ta dace yace wannan zikirin da kake da menene yace wannan shine breakfast dina in ban yi shi ba na jin karfin ciki ba sannan zai tashi daga nan kuma ya shiga makaranta ya karantar ya je wa'azi ya je mukabala ya je gurin sarki a tattauna ya aiki kenan kullum ya aiki da yake kenan idan aka baka mishi fatawa ibnu qayyim yake cewa daga cikin alherinsa shine haka da tambaye shi fatawa zai cewa kawai kaza ya halarta kaza bai halarta sai yayi dogon bayani fatawa da dama da ya bari ta bayani a yanzu zai baka fiye da abin da ka tambaya idan zaka zauna kuma sai ce to zauna daga nan zuwa gobe ko bayan la'asar an jima sai a baka ita a rubuce sai baka littafi juz'i guda alwasatiyya alhamawiyya da irin su ne shi kanshi wannan littafin shi kanshi wannan littafin shi ma haka ne amsa tambaya ne da aka mishi an ta mana ka mana bayani mana akan tsare-tsaren shugabanci a musulunci to shikenan zuwa jibi ka dawo sai zo na kawai tsakanin magarba da isha sai kawai rubuta sai ya aje ba da ka zo kawai sai ya baka baya indexing baya cataloging ba na har a san labarin da me da me wasu kawai an tafi da su ma ba a san inda aka da su ba kuma aka ce sauran rubutu da ka san aljani aka ke da sauran rubutu kalla hamawiya mujalladi guda tsakanin dare kafin asuba ya rubuta ta littafin wasiƙiya kuma tsakanin azhar da la'asar kamar awa biyu zuwa da rabi ko ya rubuta kai za baka booklet shafi shi daga kasu suka a cikin awa eh ko ka zo kana so kai text message ba ka rasa ita zaka yi text message wannan ka rasa ita zaka fara turancin kana so ka aika da wani sako na biki ko ko an maka a zaka yi zaka yi zaka yi irin irin an yi aure din nan da suke turowa da yake ci mishi ma irin ka kawo gori appreciation sai ka karanta turancin ka yake zuwa ka faɗi ko larabcin ka karanta yadda zaka yi sai kana tara da mura da ko ka kofa ita da cika kai kai facebook ai da ne akai malamai zabi yace qultu wa qad urida alaihi qada'u alqudati qabla ina wa mashyakhatu shuyukhi falam yaqbal shay'an min zalik an mushi tayin shugaban alƙalai CJ kenan ko an mushi tayin yaki karba an mishi tayin mashiyakatu shiwo kuma a ce muftil am wannan ma ya ƙi karfa an mishi tayin waɗannan manya-manya makamu duka ya ƙi karfa ka duba ga yadda misali a yanzu ko malamai ne wanda ba su cancanta ba su ke neman makamai da yan boko shi kuma ya cancanta amma ya ƙi karfa Allah ya gafarta mishi ibn sayyidin nasir ya amuri wato muhammad ibn muhammad ibn muhammad da ya amuri bai littafin tarihi ɗin da aka fi sani da suna tarihi ibn sayyidin nas uyun al-athar yake cewa a cikin littafin sa yake bada labari yace a a ibn yake cewa alaftuhu mimman adraka min al-ulumi habba na riske shi cewa lalle yana da rabo mai tsoka ilimi wa kada yastawibu sunana wal athara hibban ya kusa yayi isti'ab shine ya haddace gaba daya hadisai da maganganun sabai da tabi'ai ya kusa da jesu gaba da in ta kallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayati in yana magana a tafsiri to shine komandan tafsiri wa in afta fil fiqh fa huwa mudriku ghayati in ka ji a fatawa to shine sarkin fiqh aw zakara bil hadith ko yana muraja'a hadisi fa huwa sahibu ilmi ya san hadisi wa zu riwayati kuma ma abucin riwayarsa aw hadara bin nihal wal bilad in yana kuma jawabi akan addinai da kungiyoyi lam yura awsaqu min nihlati ba za a ga wanda ya kai shi sanin wannan ilimin ba wala arfa'a min dirayati ba za a ga wanda ya kai shi korewa ba baraka fi kulli fannin ala abna'i jinsi yayi fice akan kowane fanni akan mutane walam tara aynu man ra'ahu mithlahu mutanen da suka ganshi ba su taba ganin irin shi ba wala ra'at aynuhu mithla nafsi wannan magana shi kuma ibnu sayyidin nasu ne irin maganar bahari zage ci gaba da tarihi yana cewa yake cewa lahu khibratun tamma bir rijali yana da gogewa cikakkiya wajen sanin mazajen hadisi wa jarhi wa ta'dili wa tabaqati wa ma'rifatu bi fununil hadith ya san hadisi wal ali wal nazil was sahih was saqim ingantacce da mai rauni ma hibbihi li mutunihi alladhi infarada da kuma haddar da ya kaɗaiti da irinta fala ya bulugu adun fil asali rutubatan babu wani azaman da ya gani da shi wala yi ƙaribu babu wanda ya kusa da shi ba wa huwa ajibun fi istihdari ana mamakin yadda yake iya bujiro da hadisi wa istikhrajil hujaj minhu ya fita da hujja akan shi wa ilayhi muntaha fi azmi ila al-kutubi as-sitta shine karke wajen danganta hadisai zuwa ga littafan da suke ci wal musnad bihaisu yasduqu alayhi an yuqala zaka iya cewa ma kullu hadithin la ya'rifu ibn taymiya falaysa bihadith ita da hadisin da bai sani ba hadisi ne wannan mubalaga ce ibn taymiya ibn zadi ya ci gaba da cewa walamma kana mutaqalan bil iskandariya yayin da aka rufe shi a iskandariya a gidan yari ittamasa minhu sahibu sabta lokacin an ba shi an mushi kamar a ce house arrest ne an rufe shi ne amma ba a gidan yari gaba garba a wani gida da aka kulle shi to sai sarkin garin ya roƙe shi cewa ina so ƴaƴana su zo gunka su yi karatu yace to ba komai su zo sai rubuta musu iza ya rubuta musu hadisai aka ce kuma guda 40 ne a cikin hadisan ya musu bayani akan hadisan da sharhin su da isnadojin su da fa'idoji littafi aka kankame mai guda da zai gani masu suka ji su da aka zo su kwanci sun koyi islamiyya haka dan dai a ce sun yi karatu a kuma babban malami saboda abin ya riga ya mai yawa ne zahabi yake cewa wa amma tafsiru fa musallamun ilayhi wa lahu min istikdar ayati alquran ayati alquran wa qata iqamata dalili biha ala almas'alati quwwatun ajiba Allah ya bashi karfin kokolwa mai ban mamaki wajen iya tuno tuno ayoyin alqur'ani wa idza ra'ahu almufri tahayyara bi aramma idan ya ganshi sai sai sai sai rubi in ka ta kama kai aramma ne mai 60 ko mai 90 ko mai nawa idan ya zo ya fara tattaunawa a kan matsaloli a cikin alkur'ani yadda ne dinga canke-canken ayoyin yana ɗauko su kai ba za ka gane daga yana suka ba wanda yake makarancin ƙur'ani ba tsoron shi wanda abin da aka san shi kenan aran ma ne mai ciskadi mai almajirai mai tsangaya wanda wani ma yana kanta ƙur'ani da riba saboda gogewa shi ko ba abin da aka san shi a kai ba kenan sai suka gan shi sai su firgita da shi sai su ce mushi gwani ne ke da shi kuma ko ya ce a ولفرط إمامته في التفسير وإذا من اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالا عديدة saboda zurfin bincikensa da gogewarsa yakan iya raunta magana da dama daga cikin maganganun malamai da ce kuskure ne wannan kuma ya kawo hujja a cikin alkur'ani da maganganun malamai ya raunata maganganun su din wayan suru qaulan wahidan ya goyi bayan magana kwaya daya yubayyinu muwafiqan lima dalla alayhi alquran wal hadith kullun yakan goyi bayan abinda qur'ani ya goyi bayan ko hadisi wa yaktubu fil yawmi wal layla min at-tafsir yakan rubuta a cikin dare da wuni magana akan tafsiri aw min al-fiqh aw min al-aslayn aw min ar-radd ala al-falasifati al-awa'il nahwan min arba'ati kararisa aw azyada kullum yakan rubuta takarda akalla hudu ko sama da hudu ba irin takarda wannan A4 ba ba irin ta suka da manya-manyan takardu na fata din to kullum mafi karanci shine ya cika guda hudu da rubutu kullum za a biya ce qult wa kataba al-hamawiyyata fi qa'adatin wahida ya rubuta al-fatwa al-hamawiyya a zama daya majalisi daya da daddare kawai da aka sallar isha ya zauna zuwa sanda za zai yi bacci kama a ce karfe ɗaya ko sha biyu da dare ya gama da zama irin zaman da kake an baka asamin ka kasa karanta yadda za ka yi duk ka gama barazin daga karanta yadda za ka yi to a zama ɗaya yin tattafin wanda ya fi shafi ɗari biyu da hamsin a yanzu da ake buga shi وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يبين منه مجلد wani lokaci a zama ɗaya yaka rubuta abinda za a kwafe a mai da shi mujallafi guda wa kana rahimahullahu farida zahiri fi fahimil qur'ani wa ma'rifati haqa'iqil imani wa lahu yadun qula fil kalami ala al ma'arif wal ahwal yace Allah ya gafarta mishi tilo ne a zamanin shi wajen fahimta alqur'ani da sanin imani da hakikanin sa da sanin bayani akan wato zuhud wa tamyiz bayna sahih al hadisi wa saqimi bambanci tsakanin hadisi mai inganci da mara inganci akwai ibnu azzamal kani wanda da ya ƙaurace ibn tabiya har ya mushi waka ya yabe shi daga baya hasada ta ɗebe shi su ne kan gaba gaba wajen gaba da ibn tabiya da ma halatta jinin shi kuma da kansu suke cewa kuma shi da Allah ya ba shi dama aka tambaye shi ya za a yi da mushi sai ce a yafe shi musu a kyale su ai malamai ne suna da amfani a cikin al'umma da ce a musu hukunci da ce sai suka dinga jin kunya Allah ya gafarta musu gaba gida da haka malamai masoya da makiya sun yaba mushi akwai al-imamul hafiz abul hajjaj al-mizzi wani babban malamin nan daga cikin malamai masana hadisi wanda shi ya ma ibn jami'a wa gaggawa ma kamar da tarihi ya tabbatar wannan malami yana kauna ibn jami'a da yaba mushi yana yaban shi yake cewa zagi ke cewa wa kana alhafizu abul hajjajin misi yubaligu fi ta'azimi shekhi wa sana'i alaihi yana kaiwa matuƙa wajen ainihin wato yaba mushi da yi mushi yabo zabi ya ce wa mimma wujida fi kitabi fi kitabin katabahu al-allamatu qadir qudati abul hasan as-subki ila al-hafiz abi abdullah az-zahabi fi amr ash-shaykh taqiyuddin al-mankur wata magana shi ibnu rajab akwai abul hasan subki baban subki abdul wahab wanda ba sa shiri da ibn taymiya suna wa juna raddi malami ne babba amma ya rubuta wa zahabi bayani akan ra'ayin shi game da ibn taymiya yace amma qawlu sayyidi fi shaykh fal mamluku yatahaqqaqu kibara qadri wa zakharata bahri wa tawassu'ahu في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف yace wannan bawan Allah a cikin iliminsa da fahimtarsa da saninsa da zaka'insa da ijtihadinsa duka ya wuce abin da za a yi siffantawa yace wa qadruhu fi nafsi akbaru min zalika wa ajal wannan bayanin da nake girman sa a zuciyata ya faka ya ci gaba da cewa ma'ama jama'ahu Allahu lahu min az-zahadat wal wara wad diyana Allah ya hada mishi zuhud da takatsantsan da kula da addini wa nusratil lil haqi da taimakon gaskiya wal qiyam fihi da tsayuwa akan gaskiya la li gardin siwahu ba dan wata manufa ba kawai sai dan gaskiya ta samu nasara wa jarihi ala sanalis salaf da gudanuwar shi akan tafarkin magabata wa akhdihi min zalika bil ma'khad al awfa kuma ya samu rabo mafi tsoka a cikin tafarkin salafu wa garabati mithlihi fi hadha zamani da kuma rashin samun irin shi a wannan zamani yace bal min azmani tsawon zamanin ba samu irin shi wasu malamai suna cewa tun zamanin malamai irin su daro kotun ba a sake ganin malami irin yin jibiya tsakanin su kuma shekara 350 ko 400 da wani abu fi amin kusan 500 ƙasa da 500 kaɗan ba a ga irin shi malam ibn taymiya aka ci gaba da mushi yabo da jinjina ina tsallakawa ne saboda bana so da matsawaita gashi zahabi ya sake cewa kamar yadda shi ibn ibn rajab yake daukowa yace qala zahabi wa galibu haqqihi ala al-fudala'i wal mutazakkidati wal mutazakkida fa bi haqqi ibn taymiya ya shahara da cin gyaran malamai ira abin da yanzu a ce yana zagin malamai yana rena malamai ya shahara da wannan baya ganin ido bai hana shi cin kai yace to mafi yawan waɗanda yake musu raddi daga cikin manya da aka sani to gaskiya yake faɗa a kansu da sufaye da yan ɗariku da yan mazhabobi da mu'tazilawa da rafida da masu ƙarewa mazhabobi da masu tawili duka waɗannan bai ƙare su ba to duk abin da yake musu da gaskiya yake wa fi ba'dihi huwa mujtahid ana iya samun inda ya kuskure amma ba kuskure na san rai ba ijtihadinsa abin da ya fahimta kenan wa mazhabuhu yusi'uhu al-udra lil khalq mazhabin da yake bi kuma yana da fadin kirji da baiwa mutane uzuri wala yukaffiru ahadan ibn taymiya bai kafarta kowa illa ba da kiyamin hujja tare sai ya mai da hujja qala wa laqad nasara sunnatan mahaba ya taimaki sunna ce kadai wa tariqata salafiyya ta bankin salaf wa dajjala hadi barahina wa muqaddamatin ya kafa hujjoji iri daban-daban wa umurin lam yusbaq ilaiha wadanda ba a riga shi akai ba wa atlaka ibarati ya saki maganganu a hajama an hal awwaluna wadanda wasu da suka kasa fai wal akharuna na farko da na karshe wa haru suna jin tsoro sun sani amma sun kasa fai shi ko yazo ya fada waja sarahu alaiha shi ko ya daurin ido ya rufa idan shi kawai ya fada gaskiya akwai abin da an san gaskiya ne amma sai ga ana tsoron fada wani malami ya fada sai wasu daga baya sun da sun sace mishi wallahi gaskiya kake bari mala albani ya mana hannun gaba sha Allah shi dinga ba mu labari wasu ma ya fada mana yace wani ne yace shi ma ya san gaskiya na ba zai fada amma mu ci gaba da fada suna mana addu'a ta bayan fage akwai irin su sai daga sun samu mukami sun samu matsayi ba su iya fadi ba sun samu kansu a cikin wani kunci hatta qama alaihi khalqun min ulama'i misra wa sham qiyaman la mazida alaihi da ya dosa faɗan gaskiyar da ba a saba jinta ba sai aka samu malami a ƙasar sham da misira suka haɗa ƙungiya suka gayya suka tsaya tsaya wadda ba a taɓa ganin irinta ba wa badda'u suka ce ɗan bid'a ne wa nazaru suka tattauna da shi wa kabaru suka mushi girman kai wa huwa thabitun shi ko yana tsaye ƙiƙam la yudahinu wa la yuhaba wa la yuhabu baya sakin baya shake baya mudahana baya yin wai tauriya ko ya sassauta kuma baya jin baya jin kuma kwarjinin kowa bal ya ƙulul haƙƙa almurra allazi addahu ilayhi ijtihad yana faɗin gaskiya ne ɗaci wanda abin da ya fahimta ya tafi akan baya jin kuma bai baya wa hiddatu dhihni da sirrin kwalwarsa ta ya gane wa sa'atu da'irati fi sunan wal aqwal da fadin ilimin sa yasa ya gano haka ma'a mashtuhira anhu min al wara'i tare da zurfin da ya shahara da shi na takatsantsan wa kamalin fikiri da zurfin tunani wa sur'atul idraki wal khawf min Allah da tsoron Allah wa ta'zimi li hurumatillah da girmama abubuwan da suke wato alfarmaci ga Allah fajara bainahu wa bainahum hamalatun harbiyyah an samu yaki mai tsanani tsakanin shi da malaman da raddi wa waqa'atun shamiyatun wa misriyatun da yakin da aka yi a Misra da wanda aka yi a Sham wa kam min nawbatin qadra mawu an qausin wahid sau da dama sukan haɗu gayya guda duk da bambancin maza ba su da tunaninsu su haɗa ƙungiya su yi alliance don dai a tare a rukushe shi wa yunjihi Allah sai Allah ya tsayar da shi fa innahu da'imul ibtihal domin kullu mutum ne shine komawa ga Allah kathirul istighasati mai neman agajin Allah wa isti'anati bihi wa qawiyyu tawakkuli mai karfin dogaro ga Allah ba'isul ja'ash sabitul ja'ash mai karfin yadda da Allah walahu auradu wa azkaru yudimuha bi kayfiyatin wa jam'iyya yana da wasu murdoji da yake na sunna wanda baya fasa su wannan su suka zama mushi layin tsari daga waɗannan malaman kuma wanda muka fara yana yin wuri safa da rana karatun alkur'ani sallar dare baya ba sau nawo da aka suka rasa da rasu shi ga su da yawa ga su da mukamai da alƙalanci da shiga a kuma suka rasa da rasu sai daga baya kawai suka suka sa kullum shi ya mutu a kulle haka ya ci gaba da bada labarin za a ga shi nan yana ta abin nan ya ce ana buga misali da shi wajen wajen wato tsoron Allah da ƙarfin hali da juriya da shaja'a ya ba da labarin irin abin da yi da ya je gun abin nan da yake cewa laƙar aƙamahun lahu ta'ala filau bace gaza Allah Ubangiji ya tsayin da musulmi shi a lokacin da gaza ne zo wai ƙarni ne muka fara karatun ya yi zaku bari mu samu tsayawa abin da yake yawa kuma ga dadi to Allah shi kyauta ai hakuri jama'a ai sai ku dinga daga hannu cewa lokaci ina manta cewa awa ɗaya muke ai sai a tsaya in aka tafi kuma har ya ginshi mutane shi za a ɗalibai su koma jama'a su ta karantawa kanka dogara da wannan ka ce ka karanta da yawa akwai wani sarki gazan kazan ake ce mashi da turanci sarkin sarkin tatar wanda ya ce ya musulunta amma sai ci gaba da kashe musulmai kuma yana kawo farmaki sai gashi ya gawo ya ga ya da sansani a wajen garin dimashq yana so ya kwace dimashq gaba ɗaya mutanen garin suka rufe suka shiga cikin ruwa da bala'i aka rasa da zai ci shine ibn tabiya ya je da kanshi ya magana da shi ya dauki wasu waɗanda suke suma yan takibe ne suna da karancin tsoro suka raka shi ana ganin kawai da sun je kashe su za'a kama ce ga ga ga ga ga shekau a bakin gari ya zo kawai yana so ya ci zariya da yaki isaki haka an kowa zai shiga ne ya kalmar shahada kawai jira da fararen hulabu da sojojinmu ba haka bane to sai kai kuma ka fita ka ce za ka je ka mai wa'azi wannan mashi wannan abin da yake ba musulunci ba kaga shi kenan za ka yi sallama da mutane ne kawai a cikin mu haɗa a taron kiyama ibn jami'a shi yayi wannan ya je ya tsaya a gaban shi ya mai wa'azi ya gaggaya mashi maganganu iyasar ran shi aka ba su abinci ba yace shi bane ci ba sauran suka zauna masu suka ci abinci yace shi bane ci abincin ba yace na sani da ina ku samu wannan duke da kuke da kuka dafa abincin sarkin kuma sai Allah ya sa mishi karaya ya tsoron ibn Taymiya ibn Taymiya ya je wannan wurin wajen su uku yana zuwa sansanin yana musu wa'azi akan haka kuma aka samu matsaya wadda ta kawo mutane mafuta ka karanta ibn kasirin shi ya kawo wannan labarin da yawa kwarai da gaske to daga nan sai sarakuna suka fara ta tsoron shi suka ga to wannan so yake ya samu mulki su ba san da wannan sarkin ya goku ya suka a cikin gidajensu tsakanin matansu da bayansu suna ta kuka wasu suna ta kokarin ya zai su fita da gwalagwalansu su bar ƙasa shi kuma ya sa rayuwar shi cikin haɗari yadda ya samu wanda mutanen garin mafita haka kuma ya sake tashi ta kanas ta kano ya tafi misra daga sham ya je gaya ma sarkin cewa ga abin da ya kamata ya aka zo aka yi wani yaƙi kuma da aka zo yakin ya shiga gaba ya ce masarkin a sa na a gaban mutuwa ce aluni fi mawuzi ilmau so nake na samu shahada in aka zo ma ana labari aka yi yakin wannan yaki mutu aka shakka an yi ta wannan yakin an yi shi an yi gumutu ba ɗan ƙanƙani ba amma duk idan aka zo masu bada labari suka zo gari ba a labarin waɗanda aka san su jarumai janar da janar da soja sai da dinga labarin ibn taymiya kuma shi farar guda ne a ce ai yayi kaza ya ma yi kaza saboda ya da tsere din shi to wannan sai ya tsorata sarakuna suka tsorata da shi suka ce kai wannan mutum akwai matsala daga nan suka fara faɗa da shi suka fara gaba da shi al'amarin shi ya girmama sosai a wannan lokaci ibn taymiya al'amarin shi ya girmama kwarai da gaske daga nan sai suka hada baki da sarakuna suna da nasu interest din da malamai suna da nasu interest din aka ta kulla mushi kutun guda iri daban-daban kamar yadda malamai suke ba da labari ya fuskanci irin wannan mihina irin wannan jarabawa ta fi guda ashirin a shirya wata ya tsallake a shirya a sake shirya abin nan wato allegations a je a yi filin a kira alƙalai na mazhabobi daban-daban su sake gurfanar da shi a kwana a wuni ana tattaunawa sai dai a tashi a yi sallah da tafi a ɗauko littafi guda kamar wannan a hamawiya ko wasiya a karanta ta gaba ɗaya ana so a ga ina ne daidai inda ya kuskure ana neman kuskuren Allah ya hana su su gani in ma akwai din Allah ya taimaki wasu sa ciki su ce to eh gaskiya dai abin da ke ciki wannan gaskiya ne a kyale shi ya tashi ta bayan kwana biyu a ƙara ƙulla wani abu haka suka dinga mashi wannan ƙulla ƙulla a sai da suka samu inda za su faki suka fake akan magana akan sifat suka fake akan magana akan saki uku a kalma daya suka fake akan wannan shine fa aka kulle shi aka zo aka tarwada makarantar shi zabi yace shi kauye ma ya gudu a lokaci duk suka gudu ɗaliban gaba ɗaya aka tarwa su aka kama na kamawa aka bugi na buga aka rusa makaranta aka korin sabab amma da haka Allah ya so sai wannan al'amari ya kai labari kuma har yau kamar yadda faɗa wani lokaci can baya babu wata makaranta da ake cin moriyarta in ka ɗauke makarantun sahabbai irin su ibnu abbasin irin su ibnu mas'udin irin makamantansu a makarantu na baya na babu adad sahaba ba wata makaranta a musulunci da ake cin moriyarta da ilimin ta irin makarantar ilimin jami'a babu ita za ka iya dogaro da ilimin makarantar kawai baka buƙatar wani abu a waje za ka san ƙwar'ani ka san tafsiri ka san fikihu ka san hadisi ka san larabci ka san tarihi ka san duk wani ilimi da ake bukata a musulunci kuma ka koyi kai a cikin sa ma za ka yi zaben malami daya kawai ka karanta littafin shi ka samu wanda zai koya maka littafin shi ko yake ba a ce zahabi ko ibnu abdulhadi ko ibnu qayyim al-jawziya ko ibnu kathir ko wani a cikin su a ce ka iya littafin shi kadai ai babbar nan da ba za ka yi ba a kasan wannan wannan malamin bakar abdullahi abuzin Allah ya gafarta mishi yake ba labarin cewa ya karanta tafan ibnu qayyim jawziya ga baki ɗayan su duka sai da ya karanta su sannan ya tarihi ibnu qayyim ya hakikin wasu daga cikin ɗaliban shi suka hakikin wasu to ka duba ga idan bakar yana magana ka je da ilimi ke fita ba shi saboda wannan tafan ya karanta su gaba ɗaya da justin din su majmu'ul fatawa kawai na ibn taymiya da zaka samu a ce kana ɗalibin ilimi ka lazumci karanta ta da bincike a cikin kaga irin ilimin da zaka duba ka gani amma duka babu wani sai dai labari kawai duk labari ne ake yi a ran gani abun ma kamar kamar labarin baya jidda ne ma ko irin bari wa bi ba bayi da hakika saboda mun lalace mun lalace cin banza ko muka iya Allah ubangiji shi kyauta za mu tsaya nan yan uwa masu albarka in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu karisa wannan tarjama a takeice kware da gaske za mu dan ambaci wasu daga cikin rigingimun da aka yi da shi da irin abubuwan da suka faru da wasu daga cikin da tafansa bayani ne dai kawai muna tsinci tsantari wannan ba zai zama tarihin injiniya ba a can baya mun taɓa yin wani a cikin karatun hamawiya za a iya koma a karanta kuma galibin malamai suna da waɗannan rubuce-rubuce a wurare da dama mabambanta Allah cikin hikimarsa ya kayyade ma wannan bawan Allah waɗanda suka ma ilimin shi hidima ta fuskoki da dama za mu saurara a nan Allah ya so sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma daga yau insha Allah mun dawo karatuttuka kenan mun yi wannan yau kuma Allah ya so gobe waɗanda ɗalibai da muke katu da su za mu yi kamar yadda muka saba bayan sallar la'asar a daru hadisi salafiya makarantar mal albani kenan rahmatullahi alaihi za mu yi kuma karatu insha Allah ran asabar kamar da muka saba na ilistikama ta ibn taymiya din da safe da kuma zatul ma'ad na ibn kayyim da rana bayan la'asar da kuma karatu littafin alfiya ta limamu da iraki ranar lahadi da asuba bayan sallar asuba dukkan wannan karatuka muna yin su ne a can makarantar mu ta darul hadisi salafiya wadda ke nan gaskiya dai a wuta a zaria za mu sarara ne insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum